والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ما لهنا من مكان أكن المحبوب أبن سو أبن سو يجي إلي بيوني أكون أكي أسو saboda shi kansa shi kashin kansa akwai kuma abin da ake so saboda waninsa ya ce to wa haza mawdi'un yajibu li'tina'u bihi ya ce wannan mahalli ne da ya kamata a lura da shi sosai fa innahu mahallu furqanin bayna al-mahabbati an-nafi'ati li ghayri wallati la tanfa' bal qad tadur yake cewa domin mahalli ne da ake bambance tsakanin soyayya mai amfani da za ta amfani waninsa ko soyayya mai amfani dan waninsa da kuma wacce take ba za ta amfani ba sai dai ta cutar sannan mala ya ce fa'alam annahu la yuhabbu li dhatihi illa man kamaluhu min lawazimi zati min lawazimi zati wa ilahiyatuhu wa rububiyyatuhu wa ghinahu min lawazimi zatihi yace ka sani babu wani wanda ake son shi dan zatinsa sai wanda kamalarsa tana daga cikin lawazimu zatihi abinda zatinsa ya lizimta sannan ilahiyarsa da rububiyarsa ilahiyarsa da rububiyarsa ilahiyarsa cancantarsa da bauta rububiyarsa kuma ke wato kadaitarsa da ayyukansa wa ghinahu da wadatarsa bin lawazimi zati su ma suna daga cikin abin da zatinsa ya lazimta wannan kuma shine Allah Allah subhanahu wataala shine wanda kamalarsa kamalar zati ce ba wani abu bane ya kammala ubangiji zatinsa ne ya kammala ya cika da kansa rayayye ne cikakken rayuwa sannan yana tsaye da zatinsa sannan mawadaci ne baya da bukata a gurin kowa kowa na da bukata a wajensa sannan mai yin abin da ya ga dama ne fa'alun lima yurid sannan la yus'alu amma yaf'al duk abin da Allah zai yi babu wanda ya isa ya masa tambaya akan me yasa yayi sannan in yayi hukunci babu mai cin gyaran hukuncinsa wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab sannan yana ji yana gani babu abin da yake koya akan gare shi لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء باب أبن ديك قويوا قريش أسماء كسا ذاك كمال ساء ذات ستكي إلهية ساء ذات ستكي شيء چنچنت دا بوتا domin shi kadai yayi halitta Allahu khaliqu kullu shay shi ya halicci komai afa man yakhluqu kaman la yakhluq yanzu wanda zai yi halitta zai zama daidai wanda ba zai halitta ba ya ayyuha an-nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون sauraka shi ne wanda yake yi halitta don haka shi ya cancanci abauta masa shi ne rabu kulle shai'in wa maliku wa huwa yujiru wa la yujaru alai shi yake ba da mafaka ba mai fakewa ba mai kare ubangiji subhanahu wataala sai dai baka kariya ba za ka taɓa samun wata mafaka ba in yarara koka sai a wajensa Allahumma la manja wa la malja minka illa ilayka walan ajida min dunihi multahad multahada bazan taba samun mafaka ba in ba gurin Allah ba saurakan rububiyarsa daga zatin sa ne ba wani abu bane yasa ya zama Allah ba dan wannan abun ba da bai zama ba sai zatin sa cikakken mulki ne gare shi shine al-malikul haqq mai mulki na gaskiya wanda mulkinsa mulki ne wanda baya buƙatar taimakon kowa baya buƙatar wasu wazirai baya buƙatar ministoci baya buƙatar sojoji baya duk baya buƙatar wannan shi yake yin abin da ya ga dama mulkinsa kuma babu wani wanda ya sai kawo masa cikas duk abin da zai faru a bayan ƙasa zai faru ne da mashi'arsa kuma babu abin da yake gudana ba a ƙarƙashin mulkinsa ba duk kuma abin da ya faru to da izininsa ya faru in bai bayar da izini ba bai gada ma ba abin ba zai faru ba sauraka la yaqau shay'un illa fi illa bi iznihi wa tahta mashi'atihi wa fi mulkihi to kaga wannan shine Allah shine wanda zatinsa ya kammala wa huwa yut'imu wa la yut'am wa lam yakul lahu kufuwan ahad ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا to wane ne yake da wannan sifa ba Allah ba babu shi don haka wannan shi ake so li zatihi wa ma siwahu fa inna ma yubghadu wa yukrahu li munafati mahabbihi wa madaddatihi laha duk wani abin da ba shi ba akan ki wannan abin a tsani wannan abin saboda me idan ya zanto wannan abin ya ci karo da abin da Allah yake so ya kishiyanci abin da Allah yake so duk abin da ya kishiyanci abin da Allah yake so ya kishiyanci abin da Allah subhanahu wataala yake kauna to wannan abin tsada ne abin ƙi ne ba a ƙi shi ba sai don wannan shi yasa za mu ga hadisin anas wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man kunna fihi faqad wajada halawata al-iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma mimma siwahuma أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار زام قصوير ألا إتتي توشي إتتي أسلي سيسوير من زنس صلى الله عليه وآله وسلم كفيفي تسوير وأنن أكن سنكد كومي dukkan wani abin da kake so ya zanto sanka da shi ƙasa yake da san Allah da manzansa sannan ka so mutum ba don wani abu sai don Allah sannan ka guji ka kyamaci komawa kafirci bayan Allah ya kubutar da kai daga gare shi kamar yadda kake jin ba za ka so ba a jefa ka cikin wuta kaga san annabi sallallahu alaihi wasallama da san wani saboda Allah wannan duk yana komawa ne ga san Allah sannan kin kafirci saboda ya kishiyanci san Allah saboda Allah baya san kafirci wala yarda li ibadihi al-kufr Allah baya yarje wa bayansa su kafirci wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan haka Allah baya san sa kullu zalika kana sayyuhu inda rabbika makruha dukkan waɗannan abubuwa da aka ce Allah baya so kai kuma ka ƙi su ka tsane su kai haka ne saboda sun kishiyanci abin da Allah yake so wa bughduhu wa karahatuhu bihasbi quwwati hadhihi almunafati wa da'fiha fama kana ashadda munafatan limahabbihi kana ashadda karahatan min al-a'yan wal awsaf wal af'al wal iradat wa ghayriha cito wannan abin da zaka ƙi ka tsane shi gwargwadon yadda abin ya kishiyanci abin da Allah yake so tsananin kishiyantar abin da Allah yake so ko raunin kishiyantar abin da Allah yake so gwargwadon yadda kiyayyar za ta yi tsanani ko ta yi rauni kaga ƙinka da kafirci ya fi ƙinka da fasikanci ko saɓan Allah saboda saboda kafirci wani abu ne a sama shirka ne wanda ke abu ne babba amma ma'asiya abu ne da bai kai shirka ba ƙinka da sagira ƙaramin laifi bai kai ƙinka ga da babban laifi ba dukkansu waɗannan abubuwa ne da Allah baya so amma wani ya fi wani akwai al-sab'ul mubiqat akwai akbarul kaba'ir gwargwadon yadda Allah ya tsana abin gwargwadon yadda kai ma za ka ƙi abin gwargwadon yadda Allah ya ki abin amma ba bai tsananta ba gwargwadon yadda kai ma za ka ki abin ba tare da ka tsananta ba ashe kaga dukkan wani abin da kake yana tushe ne da can sanka da Allah gwargwadon yadda abin ya so ya danganci soyayyar Allah gwargwadon yadda kai ma zai zanto a zuciyarka فما كان أشد منافات أشد منافات لمحبه كان أشد كراهة abin da yafi ko yafi kishiyantar yafi sabawa wato san Allah su abin da Allah yake so zai zama yafi tsananin wato kinsa yafi tsanani a zuciyarka sama da komai min al-a'yan sawan abin nan abubuwa ne wanda suke da ido yake gani kamar mutane kamar misali a ce wani kasulgumin kafiri ka ji kana kinsa saboda kafircinsa ko kuma guraren da suke na saban Allah ka ji kana kin waɗannan gurare saboda saban Allah da ake abunsa waɗannan su ne al'ayan al'ayan abinda ido yake gani da za ka gansu da idanuwanka ka ƙi su mutane ne wurare ne abubuwa ne da aka ce baya son su kai ma ka ji ba ka son su ko kuma ausaf wasu sifofi kamar kafirci ka ƙi ƙarya ka ƙi zina wani abu ne wanda ke sifa ce wani hali ne da za ka ji ba ka san shi ba ka san munafici ba ka san hasada ba ka san jiji da kai ba ka san riya waɗanda ausaf ne ko kuma iradat wani abu wanda yake na zuciya kamar abin da zai mutum zai ƙudura marar kyau a zuciyarsa ka ji waɗannan ƙudurce-ƙudurce ba ka san su matuƙar ne sun saba wa abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so ci fa hadha mizanun adil yuzanu bihi muwafaqatu rabbi wa mukhalafatu wa muwalatuhu wa mu'adatu to wannan shine ma'auni na na adalci wanda shi ake auna dacewa da ubangiji ko saba wa ubangiji da shi ake auna soyayya ga ubangiji ko kiyayya ga ubangiji فإذا رأينا شخصا يحب ما يكرهه الرب تعالى إن ذا مقام تمن يكي سن أبن الله بايا سو ويكره ما يحبه يكي كن أبن الله يكي سو علمنا أن فيه من معاداته بحسب ذلك tunan za mu gane cewa gwargwadon wannan abin da muka gani gare shi gwargwadon ƙeye da yake wa Allah kenan yana ƙin abin da Allah yake so yana sa abin da Allah yake ki to wannan ma'auni ne da zai nuna mana cewa to babu soyayyar Allah a zuciyarsa gwargwadon waɗannan abubuwan da muka gani tare da shi wai za ra'ayina shakhsa yuhibbu ma yuhibbuhu ar-rabb idan muka ga mutumin da yake son abin da Allah yake so wa yakrahu ma yakrahuhu yake kin abin da Allah yake ki wa kullama kana ash-shay'u ahabba ila ar-rabb kana ahabba ilayhi wa athara inda duk abin da Allah subhanahu wataala ya ga yana so ya ga Allah ya fi son shi ya fi son wannan abu to shi ma zai ji ya fi son wannan abu wa kullama kana abghadha ila rabbi kana abghadha ilayhi duk abinda kuma ya ga Allah ya yana kin sa to shi ma ya fi kin wannan abu wa ab'ada minhu ya fi nisanta sa alimna anna fihi min mawalati rabbi bihasbi zalika tanan za mu san cewa to wannan yana da soyayyar Allah gurgurdan abinda muka gani ashe ma'aunin shine guda daya wanda kaga yana son abin da Allah yake so yana kin abin da Allah yake ki wannan alama ce ta soyayyarsa ga Allah wanda kaga yana kin abin da Allah yake so yana son abin da Allah yake ki wannan alama ce ta kiyayyarsa ga Allah wannan shine ma'aunin da wannan ita ce abin da yake auna maka soyayya duk masoyi yana son abin da masoyinsa yake so yana gujewa abin da masoyinsa baya so duk makiye yana son abin da yana kin abin da masoyinsa yake so yana kuma san abin da makiyinsa baya so abinda yana kin abin da makiyinsa yake so yana kuma san abin da makiyinsa baya so wanda ita ce alamar fatamassak bi hadha al-asl to ka rike wannan ka'idar ghayat at-tamassuk fi nafsika wa fi ghayrika ka rike wannan ka'idar a karan kanka da kuma wani ka auna kai ya kake sannan wanda za ka auna ka auna shi da wannan ba ka auna shi da kusancinka da shi ba ba ka auna shi da cewa ɗan gidanku ba ne ko ɗan ƙabilarku ba ne ko ɗan ƙungiyarku ba ne a'a ka auna shi da wannan ma'aunin ya ya san shi da abin da Allah yake so ya ƙinsa da abin da Allah yake ke yaya yake to tanan ne zaka sa shi a ma'auninsa da ya dace tanan ne zaka gane waliyin Allah amma a zo ana gaya maka cewa shi waliyin Allah kana iya samun shi dumu-dumu cikin saban Allah ai shi iradar Allah yake bi wai su irada suke bi wai su ba su da nasu ba su da tasu iradar duk abin da suka samu kansu suna yi to Allah ne yake son su yi haka ba su saba masa ba saboda haka in ka gansu suna zina to wai Allah ne ya ja su ga zina iradarsa ce wannan don haka su anan suna yin iradar Allah ne la uridu illa ma yuridu saboda haka in iradar Allah ta ce su kasance tare da shedan to za su kasance tare da shedan har wani daga cikinsu kamar da shekul islam yake faɗa a cikin arradu alalbakri kitabul istigata cewa wani daga cikinsu yana faɗa masu cewa da ya halarci lokacin hunaini to da yana tare da kafirai ba tare da annabi ba don nan irada Allah take wai saboda da iradar Allah tana tare da annabi ai ba za a karya ba za a abin nan ba idza ajabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'an wa dhaqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin ce to Allah iradar Allah ba ta tare da annabi da sahabbai tana tare da kafirai mushrikai ce to da yana gurin shi yana cikin su saboda nan irada Allah ta wai tsabar walittaka ce ya cika ya tumbatsa a walittaka saboda haka shi irada Allah ce take jansa sauka inda inda kaga inda irada Allah take nan yake ce to iradar Allah a ranar ba ta tare da annabi sabansa saboda ka shi a matsayinsa na cikakken waliyi ba zai zama a nan ba kaga ya dauki annabi sallallahu alaihi wasallam ya jefa shi wata wata nahiya shi kuma ya koma wannan nahiya ce wannan kaga ba za ta taba yiwa ba a ce kana kana kana san Allah amma kana saba masa waɗannan abin da ba su sani ba cewa akwai Allah subhanahu wataala ya jingina wa dan adam irada dan adam yana da iradarsa Allah bai kunkunce dan adam ba ya bashi irada Allah ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah man kana yuridu al-ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama islaha madmuma madhura sauraka kaga ashe dan adam yana da irada dan me zai ce baya da irada Allah ya sakar wa dan adam iradarsa koda ko a karkashin iradar Allah take wa ma sha'una illa in yasha Allah bal hatta aljamadat abubuwan da suke da skararru ubangiji subhanahu wataala ya ya sifanta su da irada kisar annabi Musa alaihi salam lokacin da suka zo suka ga jidaran yuridu an yankadda lati yuridu an yankadda abinan gini ne katanga ce amma Allah ce ya sifanta ta da irada ce yuridu an yankadda a ce da yana da irada Allah subhanahu wata'ala bai sa shi ya zama majbur ba yayi abu ko yaki ko yaso inda haka ne sai zanto taklifi ba shi da ba shi da ma'ana ba shi da ma'ana Allah ce ku yi kaza ku bar kaza tunda shi yake tursasawa kawai to shine anan malam yace fatamassak bi hadha al-asl gayat at-tamassuk fi nafsika wa fi ghayrika falwilayatu kasani walittaka عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساق عن موافقة الولي الحميد في محبه ومساق ومساخطه يتتو ولتكا يتتي ولي يداتي دشايبو شيني الله a cikin abin da yake so ya dace da shi a cikin abin da yake ki ya so abin da yake so ki abin da yake ki laysat bi kathrati sawmin ba yawan azumi ba ne wala salatin ko yawan sallah wala tamazzuqin ko mutum ya galgala kansa wala riyadatin ko ya ta wahalar da kansa yadda suka ɗauka hanyar samun walittaka shine yawan ibada da haka za su yi ibada hatta ibadoji na bid'a su ƙirƙiro wa kansu wurdai waɗanda Allah bai saukar da wata hujja a kansu ba ce ya yi wurdi ya faɗi kaza sau dubu goma sau dubu ashirin ya shiga ɗaki ya rufe kansa cikin duhu ya yi ta jan carbi mai dubu goma wata ibada da ma an zala Allah biya min sultan ko ya yi ta azumi ba ƙaƙƙautawa ba ba siyamu dawud ba a kullum shi yana cikin azumi wani azumi ne na bid'a babu shi ko kuma tamazzuk ya yi kace-kace da kansa ya yi galgala kansa ya jefa kansa cikin wahalhalu baya zama a guri mai kyau baya shiga cikin mutane baya fara'a baya dariya ba zai aure ba ko ya lizimta wa kansa wata riyaba ya sa kansa akan wani skeli na na wahalar da kai na wahalar da jiki saboda haka yi kwana da kwanaki ba wanka ya yi kwana da kwanaki ba ci ba wata ci ma ya shiga daji ya ƙaurace wa mutane ya rika rayuwa da damun daji a daji ya ɗauka wannan ita ce hanyar da za ta sa ya zama waliyi wale ce ba wannan ce hanyar samun walittaka ba walittaka shi ne muwafaƙatul waliyul hamida fi mahabbihi wa masakhidi kai waliyi aga ka dace da shayibu Allah kenan ka dace da shi akan abin da yake so ka dace da shi akan abin da yake ki ka so na abin da yaso ka ki abin da yake shikenan ka zama waliyi alladhina amanu wa kanu yattaqun at-taqwa shine imtisalul ma'murat wa ijtinabul manhiyat wannan ita ce at-taqwa ka sa shamaki tsakaninka da fushin Allah ta hanyar ka yi abin da ya ce kamar abin da ya hana wanda ta ce walittaka amma ba ka yi ta azumi ba ka yi ta sallah ba kai ba gindi ba bisa ka'ida ba barkatai wannan ba ta haka ake samun walittaka ba ko ka wahalar da kanka ko ka ɗora kanka akan wata wani abin da ba shi ne ba bala ya ce wal mahbubi li ghairihi qismani aidan to anan ya dawo kuma zai dauki kaso ɗaya cikin biyu da ya faɗa ya ce akwai al mahbubi li nafsi akwai al mahbubi li ghairihi al mahbubi li ghairihi dole ya tike zuwa ga al mahbubi li nafsihi ba zai ta tafiya haka tasalsuli ba wanda baya da ƙarshe to ya ce al mahbubi li ghairihi abinda zaka so saboda wani to iri biyu ne iri biyu ne kashi kaso biyu ne أحدهما ما يلتذ المحب بإدراكه وحصوله والثاني ما يتألم به ولكن يحتمله لإفضائه إلى محبوبه كشرب الدواء الكريه cito abinda zaka so dan wani abu iri biyu ne akwai wanda masoyi zai samu jin daɗi ta hanyar samun wannan abun yaltazzul muhibbu bi idraki in ya samu abun ya riski abin ya same shi zai ji daɗi kai tsaye abinda duk kake so li ghairihi misali kana son dukiya ka samu dukiyar nan ka ji daɗi kana son abinci mai daɗi ka samu abinci mai daɗi ka ci ka ji daɗi wannan al-mahbub ne abin ne da kake so kuma da ka same shi ka samu abin da kake so na jin daɗi akwai abin da kake so amma za ka jure wahalarsa abu ne kana son shi amma kuma ba ya da daɗi sai dai kuma zai kai ka ga abu mai daɗi ce kamar shan magani mara daɗi sha magani mai ɗaci mai bauri mai hamami mai makaki ka sha shi don ka samu lafiya kaga shi a karan kansa ba ya da daɗi amma kuma kana son shi da kaga ya ƙare magani na ya ƙare a nemo min ba ruwanka da ɗacinsa in kwana biyu fa magani na ba a same shi ba hankalinka ya tashi duk da baya da daɗi amma kuma kasan zai haifar maka wani abu mai daɗi to kaga amma habub ne amma abu ne da kake son shi amma yana da yana da raɗaɗi yana da zafi sai dai kuma za ka jure ma wannan zafin da raɗaɗin da makakin domin ya kai ka ga wani abin da kake so shi ne lafiya shi yasa za a yi maka tiyata tsaga cikinka za a yi amma kai za ka kai kanka har ka biya kuɗi a rana ta kana ta taura kana neman ragi ka neman ragi a yankan a yankan ka kamata yi tsada ka ji ba za ka yi ba to amma yanzu kake a ragi dan a samu a yankan to kaga wani abu ne za ka jure raɗaɗinsa da zafinsa domin kana ganin zai haifar maka da wani abin da kake so to to ai ba dole ba ne na sani ai saboda muna son abin da kai ma ka ci mana lokaci قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال أن وجبتامك ياكي وهو كره لكم الهال ينا أبنكي الهال باوكاسو وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم تنا يواكك أبو alhalin alkhairi ne gare ku wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum tanayawa ku so abu kuma sharri ne gare ku wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shine ya sani ku ba ku sani ba saboda haka fa akhbara subhanahu anna alqitala makruhun lahum ma annahu khairun lahum li ifda'ihi ila a'zami mahbubin wa anfa'ihi anan Allah subhanahu wata'ala ya gaya musu cewa yaƙin nan ba abin da suke son shi ba saboda ya kunshi mutuwa akwai kisa a ciki akwai rauni a ciki sauraka za a iya kashe mutum za a iya raunana shi zai iya asarar dukiyarsa yayin da za a kwace masa da dokinsa ko a kwace masa makamansa ko a shiga a kwace masa kayansa haka akwai asara a ciki ta dukiya ta rayi ta lafiya don haka dole ya ji baya son shi amma Allah ce akwai alkhairi a cikinsa domin ala akalla za ku tsare mutuncinku za ku tsare matsayinku za ku tsare lafiyarku za ku tsare mutuncin iyalanku za ku tsare addininku uwa uba idan kuka bari za su zo su cinye ku da yaƙi za ku tashi ku yaƙe su don ku kare kanku daga abin da zai zo ya ƙarar da ku duka abin da kuke ƙirin nan na mutuwa zai iya zuwa ya riske ku har gidanku har ɗakinku saboda ka ashe a cikin wannan abin da kuke ƙiɗin nan shine wannan yaƙin da aka wajabta muku akwai alkhairi a ciki alkhairin kuma ya ninninka abin da kuke hangowa na rashin alkhairinsa na sharrinsa hakanan za ku iya ƙin abu alhalin sharri za ku iso abu a alhalin sharri ne gare ku za ku so shi domin a tunaninku cewa abin da kuka same shi kun gama samun komai alhalin abin da zai haifar nan gaba zai zanto baya da kyau wannufusu tuhibbur rahata wadda'ata warrufahiyya ce annufus rayuka ko zukata suna son hutu suna son hutu wadda'ata suna son san jiki mutum ya so zama a gida ya so kwanciya da ita bacci warrafahiya yana son holewa da shakatawa wa zalika sharrun laha amma wannan ba abu ne mai kyau ba abu ne sharri li ifda'ihi ila fawati hadha mahbub domin zai sa shi ya rasa wannan abin so din saboda haka abinda yanzu yake tunani idan ba a fita yaki ba zai kwanta a gida zai yi bacci zai huta zai zai samu walwala amma kuma wannan sharri ne gare shi domin abin nan da zai zama mai amfani shi da wani alkital shi da wani alkital din zai rasa shi domin karshe za a zo a ci shi da yaki duk abin da yake so ya samu da zai zo ya rasa shi fal aqilu la yanzuru ila ladhati al mahbub al ajil fayu'thiruha wa alam al makruh al ajil fayarghabu anhu ce mai hankali baya duba jin daɗi na gaggawa na kurkusa don haka ya fifita wannan abin da yake so saboda kawai yana ganin in ya same shi nan take zai samu jin daɗi mai hankali ba wanda yake dubawa ba mai hankali baya duba raɗaɗin da yake cikin abin da baya so na kurkusa in na kusanci abin nan ko in ya riske ni zan ji ba daɗi don haka ya ƙi wannan abin saboda wannan raɗaɗin ce to mai hankali ba wanda yake dubawa ba fa inda zalika kad yakunu sharran lahu domin wannan zai iya zanto ba sharri gare shi bal qad yajlibu alaihi ghayatal alam zai iya jawo masa mara daɗi na inna na ha wa yi fawitu a azamar ladda wa yi fawitu hu a azamar ladda ya sa ya rasa daɗi wanda yake mai girma bal uƙala duniya ya tahammalu na mashaƙal makrohata lima yi waƙi muhimmin laddati ba da ha bal waɗanda suke masu hankali a duniya ma sukan haƙura da wahala wahala wahala wacce ke ba abin so ba domin abin da zai biyo bayan wannan wahalar na jin daɗi wa in kanat munqati'a ko da kuwa wannan jin daɗin ma mai karewa ne wato zai iya haƙuri ya sha wahala don ya samu wani jin daɗi ko da ko jin daɗin zai zo kai ƙarshe saboda mai saboda yana ganin wannan wahalar da ya dorewa dole ne sai an yi ta sannan a samu wannan abu tsaka ɗan kasuwa mai fatauci zai tashi yi tafiya mai nisa kwana da kwanaki baya tare da iyalansa saboda mai saboda yana ga zai samu wani abin da yake so a cikin wannan wahalar duk da cewa abin da zai samu ɗin kuma zai zo ya bashi a duniya ba shi zai tafi lahira ba zai zo ya ƙare ya tafi amma dai kuma zai iya haƙuri da waccan wahalar don da ya samu wannan abu to ana ganin wannan aiki ne na hankali maimakon ya kwanta a gida ya miƙe kafa ya ce ba zai ji ko ina ba kuma yana sa ran abin da yake so ya same shi ba zai same shi ba to ana ganin wannan rashin hankali ne yayin da zai kwanta a gida ya miƙe kafa ya fita nema ya jira kawai abin ya zo ya same shi a inda yake za ce wannan hauka ne rashin hankali ne amma yayin da za a ga ya fita ya tafiya a bayan ƙasa don nema wanda za a ɗauke shi hankali yana da hankali wa akari da ya tribuna fil arz yabtaguna min fadlillah wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah saboda masu fita su shiga su yi tafiya a bayan ƙasa don neman abinci wani abu ne da Allah subhanahu wataala ya yaba musu akai duk da cewa abinda za su tara na duniya wani abu ne da zai amfaninsa zai kare daga mutuwarsu sun bar duniya shikenan abinda suka tara shikenan ya ya abin nan to shine malai yace fal umuru arba'a ana abubuwa hudu ne makruhun yusilu ila makruh makruhun yusilu ila mahbub mahbubun yusilu ila mahbub mahbubun yusilu ila makruh abin ki ne amma zai kai zai kuma kai ka ga abin ki abu ne mara dadi mara mara abu ne mara dadi amma kuma in ka yi shi zai kai ka kuma ga abu mara daɗi sannan makruhun yusir ila mahu abu ne mara daɗi abin ƙi ne amma zai kai ka ga abin so sannan abin so da zai kai ka ga abin so sannan abin so da zai kai ka ga abin ƙi to dama abubuwan duk ba sa wuce haka ba su wuce hudun nan ba ko dai abin ya zama abu ne da ba ya da kyau ba daɗi kuma in kai in ka bi shi zai kai ka ga ba daɗi ko kuma ya zama abu ne ba daɗi amma in ka bi shi zai kai ka ga abu mai daɗi abin da ranka zai so ko kuma abu ne wanda yake ranka zai so shi kuma in ka yi shi zai kai ka ga abin da ranka zai so shi ko kuma abin da yake ranka zai so shi amma in kai shi zai kai ka ga abin da ranka ba zai so ba to anan yace fal mahbub al musil ila al mahbub qad istama'a fihi da'i al fi'li min wajhayni والمكروه الموصل إلى مكروه قد اجتمع فيه داء الترك من وجهين idan ko kula kaso biyu na ɗaya da na biyu daga cikin abubuwan nan za ka ga al'amarinsu mai sauƙi ne abinda yake abin so kuma ya kai ka ga abin so kaga wannan abubuwan da za su sa ka ka yi shi ta fuska biyu ne ta fuskar farko da ƙarshe za abu ne daman abin da kake so ne saboda haka kaga tunda kana son shi zaka yi shi sannan zai kai ka ga wani abin da kake so kaga wancan abin da kake so shi ma zai saka ka yi shi kaga ta bangare biyu zaka yi abin wannan zai kira ka kai abin wannan ma zai kira ka kai shi abin a karan kansa zai kira ka sannan inda zai kai ka shi ma wancan zai kira ka da'il fi'li min wajhaini sannan al-makruh alladhi yuksilu ila makruh shi kuma da'il tarki min wajhaini abin ƙi ne in kai zai kai ga abin ƙi to kaga abin da zai sa ka guje shi ta ɓangare biyu ne ta ɓangaren abin a farko da kuma abin da zai kai ka gare shi shi ma a ƙarshe wannan abin ba abin da kake so ba ne tun daga nan za ka ji ba ka yi shi ba sannan inda zai kai ka abin da zai kai gare shi ba abin da zai so ka so ba ne nan ma za ka ji ba za ka yi shi ba wani abu yana da sauƙi da haka waɗannan ka san guda biyu duk masu sauƙi ne ka yi abin da kake so don zai kai ka ga abin da kake so wannan mai sauƙi ne a zuciya ka guji abin da kake ƙi don zai kai ka ga abin da kake ƙi wannan mai sauƙi ne wa hadhan alqisman baqiya alqisman alakharan to saura kaso guda biyu yajtazibuhuma da'iyan abubuwa guda biyu suna fusgar su mai kira anan yana fusga can ma wani yana kira fusga wa huma mu'tarakul ibtila'i wal imtihan to anan ne duk bala'i yake duk jarrabar anan take a waɗannan guda biyu fa nafsu tu'thiru aqrabahuma jiwaran minhuma zuciya ta fi zabar wanda yafi kusa na kurkusa kagan aka ce al-makruh yusilu ila mahbub abu ne abin ki ne wato rai baya so amma kuma zai kai ka ga wani abu mai wanda ranka zai so kaga tanan ga abin ki ne sai ka ji cewa saboda abin ki ne baka son kai shi zai kai ka ga wani abin so saboda abin so ne zaka so kai shi kaga abubuwa guda biyu wanda yana fusgarka ka bari wancan yana fusgarka kai an fahimci wannan karan farko abinda za ka yi abin ne da ranka ba zai so ba amma kuma in ka yi za ka iske abin da ranka zai so to kaga tun da abin ranka ba zai so shi ba za ka ji kana so ka guje masa can kuma tun da abin da zai kai ka gare shi ranka yana so za ka ji kana so ka yi kaga abubuwa guda biyu ne wanda yana cewa yi wanda yana cewa bari wanda yana cewa yi wanda yana cewa bari sannan mahbub yusilu ila makruh abinda kake so amma kuma zai kai ka ga abinda baka so kaga tunda kana son shi a karan farko zaka ji kana so kai in ka tuna kuma inda zai kai ka fa ba abu ne mai kyau ba to zaka ji kuma baka so kai kaga nan ma ko kowane bangare zai rika fuskarka wani bangare yana cewa yi mana wanda bangare ya kada kai to anan bala'in yake a waɗannan guda biyun bala'in yake to shi ne ya ce cewa annafs zuciya tu'thiru aqrabahuma jiwaran minha minhuma wanne ne yafi kusa kurkusa kai abinda kake so amma kuma zai haifar maka da mara ido zuciya ta fi karkata anan akan kai abinda baka so amma fa zai haifar maka da da mai ido anan zuciya ba ta fi karkata nan ba zuciya ta fi karkata da na kurkusa abin nan zuciyarka tana son sa kana son sa duk da zai haifar maka da ɗa mara ido sai ka ce ba komai galibi wannan ya fi kusa ba za ka hangi cewa wannan idan ka yi shi duk da ranka baya so amma kuma zai haifar maka da ɗa mai ido bari ka yi shi ba saboda wancan abin da zai haifar sai an kwana biyu wannan kuma nan take ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace huffatil jannatu bishahawat abin bil makarih wa huffatin naru bishahawat an kewaye aljanna da ababanki aljanna ce ga ta a tsakiya amma kewaye da ita duka wasu abubuwa ne da zuciya ba ta fiye san su ba ita kuma wuta sai aka kewaye ta da ababen sha'awa abubuwa ne masu sha'awa ma tsakiyar wuta ce to kaga ba kowa ne zai yadda ya yi ta yin waɗannan abubuwan da ransa ba su ba ransa yana cikin bacci mai daɗi a ce hayya alasala ladan ya ta masa kiran sallah daidai kundansa sai ka gaila duba agogo yaushe na kwanta ransa baya so to amma in mumini ne aljanna yake so zai tashi zai tashi ya tara kudin sun kai zakka a ce to za ka cire gaga da ɗaya bisa arba'in zai cire ɗaya bisa arba'in kaso na ɗaya naka ne na bifa naka ne na uku naka na hudu naka ne na biyar naka na goma naka ne na ashirin naka ne na talatin naka ne sai an zo na arba'in a ce to ɗautara ba ɗaya kaga wani abin ɗan kaɗan amma ba zai ci kai kaga ba ba abin nan goma farko taka ce goma ta biyu taka ce ta uku taka ce ta hudu sai aka ce dautara ba da daya sai kaga kuma wai wai mutai yana wani kauce kauce ba da shi ba aka bashi kuma yana ga wasu sun fi shi kohala amma ba samu ba amma yanzu ba da daya cikin 40 to ita aljanna kewaye take da abubuwan da rai baya so amma kuma in yayi zai shige ta ita kuma wuta kewaye take da abubuwan da rai yake so amma fa in yayi zai tsunduma cikinta saboda haka kaga wannan makruhun ne yusiru ila mahbub ita ce aljanna wannan kuma mahbubun ne yusilu ila makruh ita ce wuta to shi yasa yace anan ne gwagwarmayar take ba a na ɗaya ba ba al-mahbub yusilu ila mahbub ba ko makruh yusilu ila makruh wannan daman ai a ɗabi'ar ɗan adam ya ga abin nan zai cutar da shi in ya yi shi zai cutu kuma in an jima ma zai cutu don me zai yi ba zai yi ba dama in ya yi shi ba amfana zai ba cutuwa zai yi sannan ya kuma yi zai cutu saboda ba ba zai yi ba wannan kuma abin in ya yi shi dama ransa yana so sannan kuma zai haifar masa da wani abu da yake so kaga ba abin da zai hana shi yi to amma aka ce wannan abin in ka yi shi ranka ba zai so ba amma kuma za ka samu abin da kake so wannan kuma ranka zai so amma fa zai haifar maka da abin da baka so ce to anan bala'in yake anan jarrabar take fannafsu tu'thiru aqrabahuma jiwaran minhuma zuciya ta fi karkata ta zaba abin da yafi kurkusa ta fi makota da shi saboda haka wannan mahbub ne abu ne mai daɗi abu ne da ran yake so ko da zai kai ta ga abin da baya rai ba zai ji daɗi ba to ba za ta yi shi wannan abu rai baya so ko da zai kai ta ga abin da ran nan yake so sai ji ba zai yi ba wa huwa al'ajil shine abu na gaggawa wal aqlu amma hankali wal imanu da imani yu'thirani anfa'ahuma wa abqahuma su kuma hankali da imani suna fifita abin da yafi amfani yafi wanzuwa a cikin abubuwan nan wanne ne ya fi amfani wanne ne ya fi wanzuwa to su za su zaɓa walƙalbu bai na da'iyai ita zuciya tana tsakiya wanda ya fisge ta nan wanda ya fisge ta nan sai ga mutum wani lokaci yana taraddudi in yi ko ka in yi in yi ya kware yana lissafi tare da cewa abubuwan a bayyana suke abin nan in ka haƙura da shi ba daɗi amma kuma da ƙarshe za ka ji daɗi ko ko abin da in kai shi yanzu zaka ji dadi amma fa nan gaba ba zaka ji dadi ba sai ga zuciya kuma tana ta taraddudi to yayi ko kai yayi wa huwa ila hadha marra wa ila hadha marra kaga wani lokaci zuciya ta karkata nan wani lokaci ta karkata nan wa hauna wa ha huna mahallu ibtila'i shar'an wa qadara to anan mahallin jarraba yake ta fuskar shari'a ta fuskar kaddara ta fuskar shari'a Allah subhanahu wata'ala zai ce yi kaza ta fuskar kaddara inda zaka fada ka fada nan ko ka fada nan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wannan ta fuskar shari'a me kuma kuka yi kun yi ko ba ku yi ba wannan ta fuskar kaddara kenan fada'il aqli wal iman yunadi kull waqt hayya 'ala al falah inda as-sabah yuhmadu yahmadu al qawmu as-surah mai kira na hankali da imani wato ce imaninsa da hankalinsa suna kiran shi ko da yaushe suna cewa da shi hayya alal falah duk sanda wannan abubuwa biyu suka zo to imani da hankali kiransa suke taho ga rabanka ka zo ga abin da yake rabo ne gare ka inda samahi yahmadul qawmu sura lokacin da gari zai waye a lokacin mutane za su yaba tafiyarsu ta dare wannan karin magana ne na larabci mutumin da ya sha wahala ya sha wahala amma ƙarshe wahalarsa za ta haifar masa ɗabe ido to shi ne suke cewa inda sabah ya ahmadu ƙaunar sura sura ita ce shi ne tafiyar dare tafiyar dare galibi ba a ganinta ba a jinta tafiya kuke amma yayin da gari ya waye sai ku gane a shi ku yi tafiya mai nisa to a lokacin ne za ku gode wa Allah za ku yi godiya akan tafiyar nan da kuke ta dare amma lokacin da kuke ta ba daɗinta za ku ji ba وفي الممات يحمد العقب التقى lokacin mutuwa kuma bawa zai yi godiya ga takawar da ya samu fa in ishtadda dhalamul layl fa in ishtadda dhalamul layl al mahabba wa tahakkama sultanu ash-shahwati wal irada yaqulu ya nafs isbiri idan daren soyayya ya turnike da duhu sannan shi kuma iko ko ƙarfi na soyayya na sha'awa shi kuma yakan kama to a lokacin da sha'awa da irada yakan kama a lokacin zai rika cewa wato da'il imani wal aql zai rika cewa ya nafs ya ke ya kai wannan rai isbiri kai hakuri wato a daidai lokacin da mai tafiya yake tafiya domin ya aikata abin da Allah yake so ko ya aikata abu mai kyau don ya cimma abu ya bar abin da yake mara kyau don ya cimma abu mai kyau ko da kuwa babu daɗi a lokacin kuma sha'awa da iradar da take tare da shi kuma za su taso masa suna ƙoƙarin su ga sun hana shi yin wannan abin koko sun sa shi yin wannan abin kin to a lokacin kuma hankalinsa da imaninsa zai rika cewa ka dai ya haƙuri ka yi haƙuri ka yi haƙuri kakka yadda ka miƙa kai ka miƙa kai bori ya hau fama hiya illa sa'atun thumma tanqadi wa yadhhabu hadha kulluhu wa yazulu dan lokaci kankani ne wannan abin da zai wuce shikenan ai kamar ba a yi ba saboda ka yi haƙuri to wannan yana nuna maka wa waɗannan abubuwa da ya karkasa maka su su ne a gabanka a kullum abubuwan da kake so ko kake ki ɗayan biyu ne ko su shiga nan ko su shiga can ko su shiga cikin abin da za ka yaba wa aya wato za ka yaba masa a ƙarshen al'amarinsa ko kuma ka shiga abin da za ka yaba wa aya zaƙinta sau ka kai ya rage ka yi aiki da hankalinka da Allah ya baka da imanin da yake zuciyarka ko kuma ka bi son zuciyarka ka bi sha'awarka kuma ƙarshe ka zo ka yi da na sani Allah ya kiyashe mu za mu tsaya a nan abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in